نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا شاهدو قوة بيار واندا hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1447 wanda ya zo daidai da biyar ga watan sha ɗaya a gregorian kalanda 2025 wannan shine kasa ɗinmu na goma daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin min wasayar salafi lishababi daga cikin wasiyoyin magabata ga matasa wanda babilatu sheikh abdulrazak ibn abdulmuhsin al-badri alaihi rahmatullahi al-mutatabi'a ya rubuta wanda muke karanta wannan littafi a wannan masallaci mai albarka masallacin mawa muhammad kambu allah ya musu rahama ya haɗa mu da su a aljanna a wannan anguwa ta fantami malam kuri bayan firamare wanda kuma muna nan a cikin wasiya ainihin wato ta biyar ba mu ƙarasa ta ba lokaci ya ƙure a muka dakata domin wasu dalilai yau kuma za mu ɗora insha allah kafin mu ɗora akwai tambayoyi guda biyu da ya kamata mu amsa wannan bayan ya yi addu'a ta ƙarin lafiya da imani Allah ya saka da alheri sannan ya yi mun ta'aziyya na rasuwar ƙanina malam muhammad adahama Allah ya gafarta mishi to sannan ya yi tambaya akan cewa shin menene bambancin riba da kuma riba bambancin riba da kuma riba kalmar riba ko riba kalmomi ne duka ma'anarsu kusan guda ɗaya ne sai dai bambancin su kamar a wajen fassara ne abinda ake nufi da riba shine ƙari ka ƙara wani abu akan wani abu shine ka ainihin wato ƙara wani abu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake faɗa a cikin suratun rum yace wa ma ataitum min riban liyarbu wa fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah wa ma ataitum min zakatin ko fa ulaika yuriduna wajaha Allahi fa ulaika humul mudhifuna Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul rum yace wa ma ataytum min riba abinda kuka bayan na ƙari na riba ma'ana ka bawa mutum bashi kuma sai ka ƙara masa wani abu na riba a kayi fala yarbuwa inda Allahi duk da dai ku a gurin ku kun ƙara wani abu to amma a gurin Allah bai ƙaru ba malaman tafsiri suka ce ma'ana guda biyu wannan yake ɗauka ko dai ya zamanto ƙarin da kuka yi Allah bai karɓe shi ba shi don haka abin da kuka ƙara kun ci haramu na fata an fahimta ko kuma ya zamanto ko da kun ƙara shi Allah bai yarda da ƙarin ba don haka ƙarin ba zai muku albarka ba da haka ko kun karɓa kun ci ba za ku ga albarkar abin ba ba za ku ga alherin abin ba bar ma in ya shiga cikin dukiyar ku zai iya ainihin wato a lalata dukiyar fala yarbu inda Allah Allah ya ce wa ma ataytum min zakatin turiduna wajha Allah ko abin da kuka bayar kuma na zakka ma'ana abin da yake tsarkakakke wanda kuka bayar dan Allah Allah ya ce fa ulaika humul mudhifuna irin waɗannan mutanen su ne wanda ake ribambanya musu lada a lahira Allah ya hada mu da ladan lahira da kuma na duniyar ma gabaki daya ga lada ga la'ada eh mu samu lada ko mu samu la'ada ko yawwa to riba haramun ce bittifaqi ulama'il muslimina riba gaba ɗayanta haramun ne da haɗuwar kan malaman musulunci ga baki ɗaya saboda Allah maɗaukakin sarki ya yi narku duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce ka zo a yaƙi da kai a kansa ai kaga abu ya girma na fata an fahimta innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayasaluna sa'ira duk wannan yana daga cikin ma'anar ka ci dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba sannan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موئزة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك ومن عاد fa ulaika ashabun nari hum fiha khaliduna haka ayat take ko to kaga wannan duka ya nuna ainihin wato wanda yake cin riba ga irin narkon da Allah madaukakin sarki masa tanadi a ainihin wato a lahira a cewa kiyama idan kaga mutum yana faduwa yana tashi yana faduwa yana tashi kamar yadda mai aljanu ko mai farfadiya yake faduwa yake tashi in kaga mutum da irin wannan siffar a lahira to mace yin riba ne in ji Allah to saboda haka a guji cin riba riba kala kala ce akwai ribar nasi'a akwai ribar fadlu da shauransu a ribar fadl ita ce riba ta fifiko ko ta ainihin wato wani abu misali ka ce mutum ya baka ainihin wato kwanan dawa fara biyar kai kuma in ka tashi za ka damar da kwano hudu kaga ka kara ya kara kwano ɗaya akan naka ko kai kuma jaddawa ko ka ce a baka naman akuya kilo uku kai kuma ka bada kilo saniya ko wani a makamancin haka to duka wannan yana shiga cikin ainihin wato riba ina fata an gane a to haka ribar da ta shafi lokaci ko ƙari na lokaci a ko ribar da ta shafi kuɗi wannan fararen ɗan dubu-dubu ne to saboda farinsu zan baka dubu goma kai kuma sai ka bar dubu goma da ɗari biyar ko dubu sha ɗaya saboda wannan nawa farare ne sabbi kar kai kuma naka tsofi ne duku-duku duk wannan riba ne na fata an gane to amma akwai riba wacce take da ƙari ko a ce da bambanci to wannan wasu malamai suna ganin kamar ba riba ba ne saboda an samu bambanci tsakanin nau'in abincin ko nau'in kuɗin ko nau'in kaza na fata an gane an sani cewa tsakanin kuɗi da kuɗi ana ciniki in ina da dala da bambancinta da naira haka ne to a nan idan na ce ka ƙara wani abu babu riba a ciki ina fata an gane to haka idan misali mutum ya bada bashi wanda ita ne riba wanda take da alaƙa da lokaci ko an saka zuwa wani adadin kwanaki kafin a biya wanda shi ne malamai suke tattauna wasu suna ganin ba riba a ciki wasu kuma suna ganin da riba a ciki ala ayi halin mutum ya nisanci hakan shi ya fi misali zan baka zanin nan a naira dubu ashirin idan kash ne amma idan sai wani lokaci ne za ka kawo kuɗi to dubu ashirin da biyar ne ko dubu ashirin da bakwai ko wani a makamancin haka wasu na ganin wannan riba ce wasu kuma suna ganin tunda za a rike ma kuɗi ina fata an gane zuwa adadin wani lokaci wanda inda za a bar ma kuɗin da za ka sai da atamfar sau uku ko sau hudu a wata ka samu riba da yawa haka ne ko ba haka ba to amma yanzu an tafi da ita an rike kuɗin sai bayan wata guda za a kawo ma don haka dan ka ƙara wani abu bisa ga jimawar kuɗin a hannun wanda ya karɓa an gane to wannan babu laifi a ciki to wannan wasu malamai suke ganin haka to sannan akwai yadda wata riba take shigowa shine mutum ne ya zo neman kuɗi gurin ka he kace ban da kuɗin amma ina da kayan kuɗin sai ce to ba ni in je in sayar in yi amfani da ainihin wato kuɗin sai ka ɗauki atamfa ko zani ko yadi sai ka bashi in ka bashi a zazin nan a dubu goma ne he ka ce a to shikenan bari zan nemi aron kuɗi he ka ɗanyi wata dabara zan nemi aron kuɗi na baka na saya ne kuma dubu tara na fata an gane sai ka karɓe zanin ko yadin sai ka bashi dubu tara kaga in an jima ko washe gari ko bayan kwana biyu zai kawo ma karin nawa naira dubu daya ka karbi kayan ka bashi kudin kamar dabara ka kara mar wani abu a take ba a je ko ina ba to malamai sun haɗu akan cewa wannan riba ce ba daidai ba ne haramun ne ala ayyi halin kar mu ja da yawa riba dai ita ce irin wannan ƙare-ƙaren da muke wa junanmu a harkar kasuwanci ko abin wanda tsarin shari'a bai yarda da shi ba na fata an fahimta to wannan idan mutum ya ci ya ci haramu kuma idan mutum yana mu'amala da irin wannan to dukiyarsa Allah yana kwashe mata albarka ina fata an gane to sai mu kula Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu to sai tambayarsa ta biyu game da ainihin wato jilsatul istiraha kawai yana magana ne akan cewa yana so a yi masa ƙarin bayani game da ainihin wato zaman da ake a tsakanin sallah ma'ana a kanan an dago daga daga raka'a ta farko kafin a tafi raka'a ta nawa ta biyu ko to sai a ainihin wato zauna sannan idan aka zauna sai a ainihin wato a miƙe wannan shine ake kira jilsatul istiraha jilsatul istiraha wato zama na ɗan wani lokaci don a huta sannan a tashi wannan zama sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk wasu maganganu da wasu malamai za su yi game da wannan zama cewa ba sunna bane ko kuma ba wajibi bane tabbas ba wajibi bane mustahabbi ne sunna ne ana buƙatar mutum yayi ka je ka karanta abin nan bukhari muslim duk sun kawo hadisin amma nan kurkusa barin baka misali da tafai da zaka je ka duba don ka samu ƙarin bayani na farko ka ɗauki littafin bulugul maram min adillatil ahkam ka je ka duba zaka samu ƙarin bayani game da wannan zama musamman wanda yake da hashiya wanda yake da sharhi a ƙasan nan wanda yake bayani game da waɗannan hadisan ka je ka karanta hadisin maliku dan huwailith za ka samu ƙarin bayani dalla-dalla game da zaman jilsatul istiraha sannan ka ɗauki hadisin wato amur dan salima wani yaro ne ya musulunta tun yana dan shekara bakwai kuma aka naɗa hiliman a unguwarsu shi ma imam bukhari ya kawo hadisin sa in ka ɗauki wancan littafi a ainihin wato bulugul maram ka ɗauki ainihin wato subulus salam sharhi na bulugul maram na al'amiru san'ani za ka samu ƙarin bayani game da wannan don haka wannan zama sunna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama masu cewa wai sanda annabi ya tsufa sannan ya fara wannan zaman ƙarya suke wallahi saboda annabi kwata-kwata har ya koma ga Allah shekararsa nawa shekararsa 63 ko ba haka bane yawwa ya yi shekara nawa a makka bari dan gwada tarihin ko ko rike tarihi shekararsa nawa a makka ya na ga haba ba ku karanta eh ya yi shekara nawa hamsin a makka ya yi sha uku a madina kai haka lissafin nan yake kuwa aka ramaka Allahu shekara nawa ya a makka da aiko shi a madina kai abin a makka da aiko shi kafin ya yi kaura ya koma madina ikon Allah duk sun gwatsar da karatun banin islamiyya yauwa malam suleiman kaga kaga kaga malam muhammadu zai jora ma aiki billahi lillahi yi jawabi malam suleiman shekara annabi nawa a madina a makka aha aha aha aha aha sai ya shekara nawa kuma a madina a madina 63 kun ji bayanin an gane magana da kyau ko yana da shekara nawa aka bashi annabta shekara 40 bayan an bashi annabta ya kara shekara nawa a makka goma daga nan ya hijira zuwa madina ya shekara nawa sha uku an hada ya zama nawa to ka rike wannan daga an tambaye ka kawai ka ba da wannan amsa to abin tambaya ba wai tarihin muke son karantawa ba abin tambaya yanzu ɗan shekara 63 tsoho ne jama'a musamman kuma annabi manzo irin annabi muhammadu ai ba za ka kira shi tsoho ba ko ba haka bane to kaga wanda suke cewa wai annabi san da ya tsufa sai ka tambaya shekarun annabi nawa ne gaba ɗaya a duniya kafin ya koma ga Allah shekarar ta 63 a matsayinsa na manzan Allah wanda kuma Allah ba shi ƙarfi da wanzi da kwanzi irin na annabta ko shekara tamanin yai ba za ka kira shi tsoho ba balantana sittin da uku yawwa sannan malamai ma suka ce cewa jilsatul istiraha din zaman hutu asali wanda suka sa masa wannan sunan su ne wanda ba sa son abu suna ganin ba sunna bane don haka maimakon su ce jilsatul sunna sai suka ce masa jilsatul istiraha ma'ana me suke nuna mana shine sai idan ka tsufa baka iya ainihin wato abin nan sannan sai ka dinga wannan zama asali matasa ko samari ba za su yi ba wanda wannan ba gaskiya ba ne ba saboda haka wannan zama sunna ce ta annabi na yi ishara zuwa ga waɗancan littattafai wanda yake bukata sai ya je ainihin wato ya ainihin wato menene ya ainihin wato duba na fata an fahimta an gane Allah maɗaukakin sarki ya shirye da mu Allah kuma ya datar da mu to sai mu je karatu muna masu neman agajin Allah da taimakon Allah sai mu ce wannan kaset ɗinmu shine na sha ɗaya a na na na goma daga cikin jeren gira karatutukan wannan littafi Allah ya datar da mu to in ba a manta ba a mun yi nisa har mun zo inda yake cewa wa qala sallallahu alaihi wa sallama ko wa qala sallallahu alaihi wa sallama aidan innaka in in antadhara wazara sataka aganiya'a khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna nasa haka ne ko nan ne zamu tashi ko yawwa ko ba dan bane ku duba mana eh baya kaɗan wa haza tanbihun azimun to in dai haka ne kasa da wala- wa- wa wa hadha tanbihun azimun jiddan wannan nan ne za mu tashi to mu je mu wala yufahimu mimma taqaddama ko wala yufhamu mimma taqaddama wato ba za a fahimta ba daga cikin bayanan da ya gabata annal insana yatruku tahsila ma yuqimu dinahu cewa ɗan adam zai yi watsi ya bar abin da addininsa zai tsayu da shi idan ya aikata shi wa rizqahu ko ya watsar da abin da in ya tsaya kansa zai ainihin wato tsayo akan arziki wa maskanuhu haka in ya tsaya akan wannan abin zai samu gurin zama wa malbasuhu haka zai samu abin sakawa wato abin da malam yake magana anan cewa mu- mu rugunsumi mu nemi lahira to kuma ba ma fahimta a cikin haka cewa dalilin neman lahira mu watsar da duniyar mu ina fata an fahimta mu watsar da abin da za su sa mu yi arziki ko zai sa mu samu abinci ko zai sa mu samu sutura mai kyau mu saka dan an ce ka tsaya ka nemi lahira wannan kuma bai hanawa ka nemi duniyarka baka ji abin da aka ce wa karuna bane waftagi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah sai aka ce me wala tansa nasibaka min ad-dunya sai aka ce wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka sai yace wala tabgil fasada fil ard wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka manta rabanka na duniya dan kawai kana neman ya yau za a tsaya a biye mata eh gaskiya ne ba za a biye mata ba amma bata hana mu wanka da taran la'ado ba an gane maganar da kyau ko yawa yawa neman lahira bai hana mu canta da ado ba eh ba haka Allah madaukakin sarki ma ya faɗa ba cewa wannan duniyar Allah madaukakin sarki ya saka ta ne ga ainihin wato ainihin wato mutanen kirki a lahira kuma ya musu ya musu ainihin wato rabu ina fata an gane ita duniya wato duk da cewa sijinul kafir ne abin da sijinul mu'min ne to kuma bai hanawa shi almu'min din ya ji daɗi a cikinta idan Allah maɗaukakin sarki ya ba shi dama an gane magana da kyau ko yawwa bai hanawa Allah maɗaukakin sarki in ya baka dama ka ji daɗi a cikinta ka more a cikinta ka yi abin da abin nan kawai abin da ake bukata shine ka more da halal ka more da abin da ya zama naka ne ka more da abin da ya zama mallakar ka ne ba na wani ba na fata an fahimci magana yauwa to idan Allah maɗaukakin sarki ya baka dama naka ne ka more da shi to falillahi alhamdu yasa aka ce wa ƙaruna lalle lalle ka nemi gidan lahira da abin da Allah ya baka amma kar ka manta rabanka na duniya sai aka ce wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka wala tabgil fasada fil ardi kar ka nemi yin barna a ainihin wato doron kasa ya zaman to barna kake hari ko kake nufi na fata an fahimci magana yawwa sannan idan ainihin wato Allah ya hore ma din to ya zaman to tunaninka guda biyu ne tunani na farko shi ne kai ka yi amfani da abin da Allah ya hore ma tunani na biyu shi ne ka taimaki wani shi ma ya more da abin da Allah ya hore maka to wannan idan Allah ya taimaki mutum ya zama akan wannan tunani guda biyu yake to babu laifi ya fantama ya ainihin wato ya abin da yake so to shine malam yake faɗa mana yace wala yufhamu mimma taqaddama ba ma fahimta ko ba a fahimta cikin bayanan da muka yi cewa mutane su tsaya su nemi lahira annal insana ya turuku ta hasila ma yuqimu duniyahu cewa dan adam zai watsar da abin da zai sa duniyarsa ta yi masa kyau wai dan an ce ya nemi lahira sai kuma ya watsar da abin da zai sa duniyarsa ta yi kyau wannan ba mum- mummunar fahimta ne ba ki fahimta ce mai kyau ba wa rizqahu ko dan adam ya watsar da abin da zai sa ya samu arziki ina fata an gane ba ku ji na faɗa muku sayyidina Umar rabawa suke da shi da wani daga cikin sahabbai ba sai su raba ɗaya yau sai ya tafi majalisin annabi duk ayar da aka sauke sai ya haddace duk hadisin da annabi ya faɗa sai ya haddace shi kuma umar sai ya tafi wato ainihin wato abin nan kasuwa ya je ya nemo musu kuɗi idan aka dawo da yamma sai shi ya ce yau wannan wahayi aka sauke sai ya karanta mar ayoyin da aka sauke shi kuma sai ya ce nawa ka samu a kasuwa sai ya ce na samu dubu ashirin sai ya ɗauki dubu goma sai ya bashi sai ya rike dubu goma shi kuma sai ya karanta mar ayoyi da hadisan da aka sauke a wannan yinin inda a ce sun fahimci barin neman du- neman duniya shine daidai a tsaya a lahira za su raba wani ya tafi neman lahira wani ya tafi nema, nema musu duniya ba za su yi haka ba to haka ake bukata ya zamanto yadda kake neman ainihin wato duniyarka to kuma haka kake neman lahirarka amma ka yi kokari ka zamto lahirar da kake nema din tafi yadda kake neman duniya in ma suka zama kankankan babu laifi amma dai kar ya zama baka da ajandar neman lahira kamar yadda wani yake cewa utlubu duniya ka annaka mukalladun fiha abadan watlubil akhirata ka annaka tamutu gadan wala takun kallun alan nasi suka ce utlubi duniya nemi duniya ka annaka mukhalladun fiha abadan irin neman da kai ka ce dawwama za ka yi a cikinta ba za ka fita ba ina ka fito neman kuɗi ina za ka neman kuɗi to kaga wannan aya akwai matsala to amma sai suka wata magana kuma mai daɗi bayan wannan sai suka ce watlubil akhirata ka annaka tamutu gadan ka nemi lahira kuma kai ka ce irin neman lahira ka san cewa gobe za ka mutu yanzu da Allah wanda ya san gobe zai mutu zai yi wasa da sallolin yau zai wasa da azumin nafila zai wasa da karatun qur'anin yau tunda ya san gobe zai me zai mutu to ana so ka nemi lahira kamar kana jin gobe za ka mutu watulubil akhirata ka annaka tamutu gadan sai ce wala takun kallon alan nasi kar ka zamanto liability akan mutane an gane magana da kyau ku kar ka zamanto liability akan mutane yadda lahira ka ba wanda ai kowa dai ya yadda ba wanda zai nema masa lahira sai ya nema wa kansa ko to ka yadda duniya ma ba wanda zai nema ma sai ka nema wa kanka ka san dai ba wanda zai sallan azhar ya ce ma Allah wannan ta Muhammadu ya haya ne yan wai ko a ce wannan ta Suleiman ne ko ba haka bane akwai wanda zai wannan ko mutum ya karatun Qur'ani izo biyar ya ce wannan na dan kwara ne Alhaji Husaini ina fata an fahimta dole hima ya zauna ya nasa haka ne ko ba haka ba dole suleiman ya zauna ya nasa muhammadu ya haya zauna ya nasa to in mun yarda lahira ba mai nema mana sai dai mu mu nema to duniyar ma mu nema kar wani mu tsaya wai wanne zai nema mana ko ba haka bane to shine utlubi dunya ka annaka mukhalladun fiha abadan watlubil akhirata ka annaka tamutu gadan yace wala takun kallun alan nasi kar ka zamanto liability akan mutane ina fata an fahimta an gane magana da kyau ku amma ba wanda ainihin wato ya haramta maka ka ji daɗi ko ka mu na maza aman na fata an fahimta akharaja li ibadihi Allah ya fitar domin bayansa dan Allah kan su waye ne bayan Allah na hakika ba mu'mine bane sauran kan ba bayan kansu bane dan haka Allah ya ce ku tambaya wa ya haramta ado da kwalliya da jin daɗi da morewa gida mai kyau mota mai kyau farfesu an gane maganar da kyau ko yawwa wa ya haramta wannan ba wanda ya haramta wannan yawwa ba wanda ya haramta wannan ma harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi wa tayyibatu min arziki wa ya hana dadada daga cikin abin da Allah ya haramta ya halatta mu ci ba wanda ya hana na arziki kai Allah ya ce qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya ko ka ce musu aina masu imani ne ma a nan me duniya a lahira kuma bayan an hada da mumine a nan da kafirai khalisatan za su zai zama nasu ne keɓantacce a lahira yasa ya ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati sai ce ne wa amalu salihah inni bima ta'maluna basir ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni kulu min at-tayyibati ku ci dadada na halal ku more amma ku sani ina kallon me kuke aikatawa in ka more ka je ka saba wa Allah da wannan more wannan rantsi da Allah Allah zai kama ka a can kuma yace ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ko sai yace me washkuru lillahi in kuntum iyyahu yasa a can hadisin arba'unan nawawi manzan Allah ya ce inna Allah amaran mu'minina bima amara bihil mursalina Allah ya umarci mumine da irin abin da ya umarci manzanni da shi shi ne ya kawo waɗannan ayoyi guda biyu ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu saliha can kuma ya ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu haka karatun yake aiko to Allah ya karba mana to shine yake cewa ba a fahimta a wannan magana cewa annal insana ya turuku tahsila ma yuqimu duniyahu cewa dan adam dan kawai yana neman lahira ya watsar da abin da zai sai tamar duniya wannan ba wannan ba fahimta bane yasa mai zuhud yace yana cewa wa ma zuhudit taqi bi halqi ra'si wala bi ta'azzubin aw bi di'asi zuhudun mai tsoron Allah ba wai ka zauna duku-duku ka aske kanka ba ka son taja kai ba ka son shafa mai mai kamshi ba ka so a gada aka agogo mai kyau a hannunka waya zundume miya ta miliyan ɗaya da ɗari takwas ai billahi dan Allah ya hore mu har ta miliyan goma zan saya na rantsi da Allah eh wallahi ta miliyan goma zan saya Alhaji Hussein eh eh malam sani ko ba za ka saya ba Allah ya hore mana baba ma wallahi zai saya baba ma in aka Allah ya hore masa saya zai wallahi yi na fata an fahimta shine wa ma zuhudu taqiyi bi halqi ra'si wala bi ta'azzubin aw bi di'as ba wai zuhudu bane kawai ka aske kanka tal tal tal ka sa duku dukun kaya ka dinga yawo ana cewa ya sayyadi a ba wani ya sayyadi in zaka mike ka mike kawai an gane magana da kyau ko to wannan shine sai ce wa ya buƙa alatan mutum ya zauna talaka alal akharina yana nema a hannun wasu bal ba haka ba la yadurruhul muslimu baya cutar da musulmi an yi amala wa yakdaha wa yahsilal mala mutum yayi aiki wa yakdaha ya wahala ina fata an fahimta yawwa a kad hanfa mulaqihi me farkon ayan nan ne kam eh watan aya watan aya kada hanfa mulaki baya malam muhammadu eh ya ayyul insanu innaka kadihun ila rabbika kadihan fa mulaqihi Allah ya ce ya ayyuhal insanu ya kai dan adam innaka kadihun kai mai wahala ne game da ubangijinka kadihan asalin wahala fa mulaqihi kuma wallahi zaka game da wannan wahalar ina ma'anar wannan ko dai ka wahala akan addini gobe ka samu sakamako a gurin Allah ko kuma ka tsaya iya wahalar duniya wallahi wallahi zaka gamu da ita kuma ba za ta yi ma amfani ba to shine anan malam yake cewa an ya amala dan adam yayi aiki wa yakdaha ya wahala wa yahsil al mala ko yahsil al mala ya tara dukiya dan amfanin sa wannan ba laifi bane wannan bai hana kuma ka nemi lahirarka walau asbaha al malu indahu kathiran kai koda zai tara kuɗi mai dimbin yawa ai jama'a ba ma a nahau sai da na'au duk wani karatu in baka cikin nutsuwa zai yiwu jama'a ba zai yiwu ba don haka dole ɗan adam ya samu nutsuwa da za ta samar mar da basira da tunani da karatu mai inganci da haka ba laifi ba ne mutum a gan shi ya je ya nemo don ya tara don ya rayu rayuwa mai kyau lakin lalabi ya durruhu an ta kona duniya hammuhu abin da zai cutar da ɗan adam a rayuwa shan ba kwa duba karatun ka dinga duba abin da ake karanta mana ba ni za ka yi ta kallo ba lakin lalabi ya durruhu sai dai abin da zai cutar da ɗan adam an ya kona duniya hammuhu ya zamanto duniya ita ce damuwarsa na fata an fahimta wa tuhu kuma ita ce abin da yake nema yake kuma bukata wa maqasaduhu kuma ita ce manufarsa bai da wata manufa sai duniya bai da damuwa sai duniya wa mablaga ilmihi kuma ya zama ita ce iya iliminsa bai san ilimin lahira ba ba Allah ya faɗa cewa zalika mablaguhum min ilmi ba haka iyakacin abin da suka iso na duniya na ilimin duniya ne ba su da ilimin lahira a can kuma yake cewa ya alamuna zahiran min alhayati duniya ko wa hum anil akhirati hum gafiluna sun rabkana da lahira amma sun san duniya ta ko ta ina kama ja annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yazo daga annabi annahu kala yaqulu fi du'aihi annabi yana faɗa a cikin addu'arsa yana cewa wala taj'al dunya akbar hammina Allah kar ka sanya duniya ita ce mafi girman bukatar mu damuwar mu kullun duniya wala mablaga ilmina kar kuma ka sanya duniya ta zamanto iya ilimin mu kenan na duniya ba mu san lahira ba dan Allah ku duba jama'a yadda annabi ke addu'a mai muhimmanci malam wala taj'al ad-dunya hiya akbaru hammina ko akbaru hammina Allah kar ka sa duniya ta zama ita ce mafi girman bukatar mu da damuwar mu wala mablaga ilmina kar kuma ka sanya duniya ita ce makura a wajen ilimin mu ba mu san komai ba sai duniya kar ka bar a haka wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito shi a cikin ainihin wato Jami'ut Tirmidhi a a babu da'awat babi na adda'awat addu'o'i nambar hadisi na dubu uku da ɗari biyar da biyu wa hassanahul albani fil kalimi tayyib muhammad nasiruddin albani a cikin sahihul kalimi tayyib ya ce hadisi ne hasan a dambar hadisi na 226 na fata an gane akwai wani littafi alkalimu tayyib sunan littafin daɗa ɗan maganganu addu'o'in annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam wani malami ya rubuta to amma ya saka da wanda ya inganta da wanda bai inganta ba sai malam albani Allah ya ji kanshi ya ɗauki littafin sai ya bita a kansa ya ware hadisan da suka inganta ya ware wanda bai inganta bai yi bayani to sai ya saka masa sahihul kalimu tayyib asalin littafin sunansa alkalimu tayyib daɗa ɗan maganganu daga manzan Allah da ya masa aiki ya gyara shi sai sa masa sahihul kalimu tayyib ingantattun hadisan littafin alkalimu tayyibu ina nan da littafin ina da matanin na asalin malamin da ya rubuta ina kuma da sharhin da malam albani din yayi Allah ya ƙara musu rahama ya sa mu haɗu da su a jannatul firdausi wa qala sallallahu alaihi wasallama aidan annabi ya sake cewa innaka ya sa'ad a watar waya ya zo innaka ya sa'ad amma a nan bai kawo innaka ya sa'ad bai sa kawo ya sa'ad din ba sa'ad dan abi waqas ne jama'a ya zo rasuwa to sai ya zamanto bai da wata ya sai kwaya daya duk duniya bai da mai gadan sa sai ya mace ba mata ba uwa ba uba ba kowa sai ya mace sai je samu manzon Allah ya ce ya rasulullahi Allah ya bani dukiya da yawa amma yata guda ɗaya ce kaɗai za ta gaje ni ya ce me kake gani idan zan raba dukiyar nan biyu in ba da rabi ko kuma in ɗauki dukiyar ma in ba da ita gaba ɗaya fi sabilillah ita ba za ta rasa yadda za ta rabu annabi ya ce a'a ya ce to zan raba biyu in ba da rabi in bar mata rabi annabi ya ce a'a ya ce to zan kasa uku in ba da kashi biyu in ta in bar mata kashi ɗaya ta gada sai manzo Allah ya ce athlufu wa thulufu kathiru ya ce to sa'adu ɗaya bisa ukun ma ɗaya bisa ukun ma yayi yayi yawa a ce ka bata ka ba da ainihin wato kashi biyu ka ɗauki kashi ɗaya ka bar mata ni ina ganin innaka ya sa'adu to shine yace innaka ya sa'ad lalle kai sa'adu an tazara warasataka aganiya ka bar ƴaƴanka ko ɗanka ko ƴarka a wadace bayan ka rasu khairun min an tazarahum alata yatakaffafuna nasa ya fi musu alheri sama da ka bar su talakawa suna zuwa gurin mutane suna roƙon su taimake su mutane ba su taimake su ba shi yasa muna faɗa muna ƙara nanatawa akwai wani bawan Allah Malam Ibrahim Jos wani babban malami ne a Jos Allah ya masa rahama ya saka masa sirikin Malam Ja'far ne Malam Ja'far ya auri kanwarsu ina tsammani in dai ban manta ba Malam Ibrahim Jos na ga wani bidiyon sa yana yawo kuma bidiyo ne mai kyau yana cewa wallahi idan Allah ya hore ma to kai yadda za ka yi kafin ka kwanta ka rasu ka bar wa matarka uwar ƴaƴanka abu mai ma'ana wanda za ta riƙe ƴaƴanka bayan mutuwarka saboda kaga ƴan uwan wannan na rantsi da Allah mafi yawansu sun su jira suke ka mutu su kifa akan dukiya su wulakanta 'ya'yanka su ci mutuncin matanka su tozarta wanda duk yake karkashinka su cinye kuɗin su watsa 'ya'yan musamman idan aka yi rahin sa'a 'ya'yan ba su da wayo to ka ji ko to wannan yana daga cikin bala'i shi yasa annabi ya bawa kaga dai annabi ba duniya yake so ba annabi ba duniya yake son tarawa ba amma ka duba adalci irin na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da sa'adu yazo yana so zai sadaukar da dukiyarsa gaba daya sai annabi ya kalli in sa'adu yayi wannan kuskuren to zai zo ya kwanta ya rasu ya bar ƴaƴansa suna roko saboda mutane ba taimakon su za su yi ba ƴan uwa ba taimakon su za su yi ba yau an wayi gari ƴan uwa da yawa fatan su ya za a yi su nukurkusa ka ba wai su taimake ka ba ya za a yi ƴaƴanka da matanka su tozarta ba wai idan kai ka su su rungumo su su taimaka musu wajen zaman dukiyar ba a'a yasa annabi sai marmaza ya ce masa ya kai sa'adu ina baka shawara maimakon ka mutu ka bar ƴaƴanka cikin bala'i da masifa da talauci ina baka shawara ka bar musu wani abu mai tsoka yadda ba za su zamanto talakawa suna roƙon mutane su taimake su ba ko mutane ba taimakon su za su yi ba ina fata an gane kaga tare da annabi bai son duniya tare da annabi baya ƙaunar duniya amma duk da haka kuma bai ƙi ka tattala abin da zai inganta rayuwarka ko rayuwar 'ya'yanka ba jama'a kuna fahimtar karatun nan da kyau da kyau ko saboda haka ba wanda ya hana wai dan kana neman lahira ka tara duniya ba wanda ya hana ka wannan kawai ka tara ta ta hanyar halal sannan kuma addini da al'umma da iyalanka su yi rayuwa cikin aminci su yi addini ba wai su tambaɗe ko su lalace ko su kama wata hanya daban ba wannan hadisi da muka ji na sa'adu da annabi ba shi wannan shawara al-imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin sahih nasa lambar hadisi na 1295 haka imam muslim ya fitar da wannan hadisi a lambar hadisi na 1600 da ainihin wato 28 Allah ya hada mu da su a aljanna da wannan muka zo ƙarshen wasiya ta biyar kuma za mu shiga wasiya ta hida malam yace wa min alwasiyatu sadisa waliyat wasiya ta hida wa min wasaya salafi lishababi yana daga cikin wasiyar da magabata suka yi wa matasa ma jaa an uqmata bin abi hakimin qala abin da yazo na to ina ganawa an samu matsala Malam Muhammadu, Malam Muhammadu, wina ne nakun inda ya tsaya faman ja'ala hammuhu a mun karanta wannan mana ok nan ne to shi kenan to muje naga gurin faman ja'ala hammuhu al-akhirah wanda ya zama bukatarsa ko damuwarsa ita ce lahira jama'allahu alaihi shamlahu to Allah maɗaukakin sarki zai tattara masa lamarinsa ina fata an fahimta wa atatahu duniya wa hiya ragima kuma duniya za ta zo masa tana mai lunkwafawa a gaban shi wallahi wannan maganar da malam ya faɗa haka take jama'a duk abin da ka sa a gaba ya zama lahira kake nufi da ita na rantse da Allah kuma ba za ka bi ni bashi da rantsuwa ba sai duniya ta zo ta durkusa a gabanka amma idan kana abu ko abin addini ne ku rike wannan ko abin addini ne in ya zama babbar damuwarka shine ka samu duniya da wannan abun ba tunaninka Allah ya ma rahama a lahira ba to na farko dai ka yi asara tun da ka sa tunanin duniya akan abun ba lahira ce damuwarka ba kaga aikin ka ya rushe haka ne ko ba haka ba na biyu kuma bukatar ka ba za ta biya ba duniyar ba za ta samu ba to kaga asara goma da ashirin amma in kuma ka bukaci lahira da abun sai lahirar ta samu domin ita dama an neme ta Allah yana bayarwa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura sannan a karkashin wannan kuma sai duniyar ta zo ta durkusa a gabanka ka same ta ta inda baka zato saboda me saboda kyakkyawar manufarka na neman lahira yasa akwai hadisi imamul albani Allah ya masa rahama a farkon littafin sa qiyamu ramadan sunan littafin kenan qiyamu ramadan fadluhu wa kayfiyatu ada'ihi wa mashru'iyatul jama'ati fihi wato yadda ake qiyamu ramadan falalarsa da yadda ake yin sa da kuma yadda ake jam'i a ramadan wajen yin tarawihi da tahajjud da shauransu akan wannan abin ya rubuta littafin a farkon littafin ya kawo wani hadisin abdullahi dan mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayar sahabbai ya ce kaifa aitum idza labisatkum fitnatu ya za ku tsinci kanku in wata bala'i ta zo ta same ku wannan bala'in annabi yace ya harimu fi hal kabir babba ya girma a ciki wayar bu fi hal sagir wayar takidu hannasa sunna idza turika min ha shay'un qila turikatu sunna qalu wa mata zaka qala idza dhahabat ulama'ukum wa kathurat qurra'ukum wa qallat umara'ukum wa kathurat umara'ukum wal tunisat ad-dunya bi amali al-akhirah wa tufiqiha li ghairi ad-dini annabi ya ce lokacin da wannan abin zai faru shine idza zahabat ulama'ukum in malaman ku na Allah suka kare ya zama malanta ana yin ta ne don neman duniya ba lahira ake nema ba annabi ya ce to in wannan ya same ku bala'i ya same ku idza zahabat ulama'ukum sai ce wa kasurat qurra'ukum alarammomi kuma suka yi yawa ina ma'anar haka ga alarammomi rututu amma duk alarammomin mafi yawancinsu ba lahira suke nema da alaramancinsu ba jama'a haka muke ciki yanzu ko ba haka muke ciki ba wa kafurat qurra'uku wa qallat fuqaha'ukum a samu mafi masu fahimtar addini sun yi karanci mutum nawa zaka samu cikin wanda ake ganin malamai ne za a tura mar tambaya yar karama na rantsi da Allah gagara amsa ta saboda kawai malantar a baki ne amma a asalin karatun babu ita ya ce wa kasurat umara uku sannan shugabanni su yawa da a jiha daga sarki sai gwamna sai sakataren gwamnati sai wane ne shi kenan sai ga mutum hudu zuwa biyar sun yi yawa su suke juya jiha amma yanzu ga gwamna ga mataimakinsa ga sakataren gwamnati ga ppmc pps ppmc ne ko pps ne pps ko yawwa ppmc can bangaren abin nan ne ko harkar mai ne head of service ko ba haka bane ga kansuloli ga ciyamomi ga kwamishinoni SSSA SA din ma akwai daban-daban akwai SLSA eh akwai kuma SSA akwai senior akwai senior abin nan abin nan advisors ko akwai kuma junior ko junior ne ko senior ne eh yawwa to wannan ka bar bangaren gwamnati ka da bangaren sarakuna da daga sarki sai mai anguwa sai dagaci ko ba ka bane malam Muhammadu amma yanzu muna da dan waye din Gombe waye waye din Gombe toranken Gombe tunkura kayin Gombe waye waye din ko malam sarautu ratutuka rasa maya za a yi da su akwai me bautin bauti ko to kaji kaji bautin ita ma bautin an nada mata bauchi kan giwar gombe kan raƙumin gombe ko ohudin gombe ko kaji ko kaga to ga wawan sarki ga sarkin fada ga wane ne to hi wannan ai bai samu suna wawan sarki to abin muhalli shahid a wancan lokacin waɗannan shugabannin guda uku su suke juya jiha sarki dagaci mai anguwa shikenan an kare sarauta amma wallahi ana zaune lafiya jama'a jama'a haka ne ko ba haka ba amma a yanzu ga yawan shugabanni ga yawan matsaloli kuma shine wa kasurat umara'ukum annabi yace masu shugabanni za su yi yawa a cikinku amma wa qallat amna'ukum masu aminci kuma amintattu za su yi karanci to muhalli shahid a cikin hadisin sai manzon Allah ya ce waltumisati duniya bi amalil akhira za a dawo ana neman lahi abinan duniya amma fa da aikin lahira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aiki ne mutum yayi asalin aikin dan ina ake yin sa dan lahira amma manufarsa me yake nema da aikin duniya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa waltumisat duniya bi amalin akhira sannan annabi ya ce wata fuqiha li ghairi dini mutane su je su ta neman fahimtar karatu amma ba dan addini ba dan su jayayya da mutane ta ga mutum ya kwana yana research bukatar sa ne ya hau media ya kata kata da malam wani ya ce wani kaza abin da ya karanta ba haka yake ba wani kaza abin da ya karanta ba na hau ba ba ba ba ba ba ba ba mandiki in ji kala rawi kala rawi ya ce ubanka ne mandiki ni ina ruwana da wani mandikin ka inda an fahimci karatu na ba magana ta kare ba na fata a fahimci magana an gane ko to shine wato fiqi hal ghairi dini ai ta neman karatu amma ba addinin ake so a fahimta ba so ake kawai ai ta jayayya shi yasa mu idan mun zauna in kaga muna karin bayani to karin bayani muke akan abin da muke karanta amma in babu sai mu ja karatu kawai ai ta tafiya wallahi Allah ya shirye da mu ya sa mu dace to shine yake cewa wa atathu dunya wa hiya ragima in mutun ya nemi lahira sai duniya ta zo masa a rankwafe lakin man ja'ala hammuhu duniya amma wanda ya zama bukatarsa da damuwarsa ita ce duniya ja'ala Allahu faqarahu baina ainihi wallahi sai Allah ya sa talauci tsakanin idanun shi kuma ka lura ka gani duk wanda ba lawansa da lahira kawai ya za a duniyar ta samu ka kalle za ka ga kaga talauci tattare da shi wallahi duk dukiyar ku da Allah ya bashi me yasa saboda zuciyar ta ki ta yadda lahira ce manufa na fata an gane saboda haka duk abin da zamu na rantsi da Allah mu saka lahirar mu ne manufa sai Allah ya taimake mu sai arzikin mu ma ya amfane mu walam ya'tihi min ad-dunya illa ma katabahu Allah azza wa jalla lahu kuma wallahi duk yanda mutum zai bundun bundun malam Abdulrazak ibn Abdul Muhsin al-Badr yace babu abin da zai zo maka duniyan nan sai abin da Allah ya rubuta ma jama'a haka ne ko ba haka ba ko ka tashi ka nema ko ka zauna ko kai zafin nema ko kai sanyin nema oho dai iya abin da Allah ya rubuta maka dinnan shi zaka me shi zaka samu to shi yasa ma gara mutum ya nemi lahirar sai Allah ya datar da shi kai tsaye zamu je alwasiyatul khamisa yace wa min wasaya salafi lishababi a sadisa sorry na shida yana daga cikin wasiyar da magabata suka bar wa matasa ma ja an uqbata bin abi hakimin qala abin da yazo daga daga uqbatu dan abi hakim qala yace kunna najlisu ila auni bin abdullahi mun kasance muna zama a majalisin wani bawan Allah ana kiransa aunu dan abdullah fa yaqulu lana sai yana ce mana ya ma'asharar shabab ya ku mutane matasa ya ku dandazon matasa kadra aina shababa ya mutuna mun ga mutane matasa suna ta mutuwa fama yuntazaru bil hasadi idza balagal minjalu to dama ka'idar wannan wata karin magana ne yayi wato ka'idar ita ce idan gatari ko mugirbi ya iso ko to duk dawar da ta kai a girbe ta ko masar da ta kai a girbe ta ba za a tsaya sauraron ta ba haka ne ko ba haka ba da Allah wa ya gane wannan karin magana wa zai fassara mu haka na'am shikenan mutuwa za ta dauke shi balan yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha ma'ana ku daina mamaki dan kun ga matasa suna mutuwa ku sani in lokacin girbi ya yi kuma ga mugirbi ya zo to ba za a saurara wa masara ko dawa ba sai an girbe ta ma'ana in har lokacin mutuwar mutum ya yi ko yana matashi ko yana yaro karami to zai menene zai mutu zai mutu ine kullu nafsin za'iqatul maut kullu dinnan kowa ne da babba da yaro da karami da babba da jinjiri da uwa da ɗa da uba da kaka da jika da wa da kani kowa ya shiga ciki kullu kuciya ne kullu hasbiya kullu tattabaru duka kowa ya shiga ciki ina fata an fahimta to sannan wannan mutuwar ko kana matashi ko kana tsoho bukatar ta ɗaya ne shine ya zamanto ka mata tattali kafin ta zo maka shine mawaƙi ce tun da dai muka san akwai ta ba mu shakkar aukuwarta yan uwa mu yi tattalin ce to yan uwa mu yi tattalinta tun rai bai kai ga tawwafa ma'ana bai kai ga mutuwa ba yace tare dai kuke ko ina ne ko kuna tafa ko a zaune ba ta kunyar ko suwa ne da tana da makan gari ne ai da lamarudu bai mace ba yace tare dai kuke ko a ina kuke ko kuna a tafi ko kuna a zaune babu kunyar ko suwani ba ta kunyar suwani wai uwa ta ji kunyar uwa ba za ta ɗauki ɗa ba a ba mutuwar bace ta zo wallahi ta ji kunyar miji wai ba za ta ɗauke mata ba a wallahi ba mutuwar bace ba ta kunyar ko suwani ta ce da tana da makan gari ne ai da akwai wanda yake kangararren mutuwa ne to ai da namrudu bai mace ba akwai wanda ya kai namrudu kangara ne in ba fir'auna ba to shi ma ta zo ta shaƙe hita yi lahira da shi na fata an fahimta da tana da makan gari ne ai da alamaru da bai mace ba sai ce dubi dai fir'auna wai shi ne ɗagawa ba kamar shi har cikin ruwa ne ta bi shi bai haye ba ta makare shi bai kai ga abin da ya nufi ba dubi dai fir'auna wai shi ne ɗagawa ba kamar shi har cikin ruwa ne ta bi shi bai haye ba ta makure shi bai kai ga abin da ya nufi ba yace kin biɗa ko tare-tare in ta zo ɗaya ba shi kare ma zuwanta cikin dare ne ko da rana cikin sarare ita ba tare ta kai shiri ba ya an fassara muku wannan baitin hausa ne amma Allah ka ba ka gane me ake faɗa ko ba haka bane kin biɗa ko tare tare ma'ana ka ki biɗa ka ki nema ko kuma tare tare kai ta nema din kana tara dukiya ɗayan biyu ko ka ki neman duniya ko ka tara duniya duka ɗaya in ta zo ɗaya ba shi kare ma zuwanta in har mutuwa ta zo ɗaya daga cikin biyun nan ba shi kare ma zuwanta ko ka zama mai nema ko ka zama wanda kake zaune baka nema haka ne ko ba haka ba zuwanta cikin dare ne in ta ga dama ta dare ta za ta zo ko da rana cikin sarare ma'ana ko da rana a cikin sarari a bainar jama'a wallahi sai mutuwa ta ɗauke ka ita ba tare ta kai shiri ba yace ta cira sama ta saɗaɗo ta buge shaho ya faɗo a ruwa ta farma kwaɗo ƙarƙashin ƙasa in ta kurɗo ba ta ƙyala sari da kurkutu ba kurgudu ya ce ta sira sama sanda mutuwa ta yi sama ta yi sama ta yi sama ta saɗaɗo ta make shaho sau nawa za a ga yanzu ko a midiya haka ana nunawa wani shaho yana tafiya a sama tsuntsu jama'a yana fal fal fal a sama wallahi kawai sai Allah ya turo mala'ika he zarara kawai sai dai kaga ya su pap ya kawo ya faɗo gawa shine ta cira sama ta saɗaɗo ta buge shaho ya faɗo a ruwa ta farma kwaɗo kwado yana cikin ruwan mutuwa bata bar shi ba karkashin ƙasa in ta kurɗo karkashin ƙasa ba idan ta kurɗa bata kyala sari da kurkutu ba akwai wani kwaro ana ce masa sari ina ga baba ne zai san shi subhanahu suleiman kan yan bana bakwai ne na zai wahala ku san shi ko ka san shi suleiman tsakaninka da allah yawwa akwai shi ba yawwa to baba ya san shi na san shi sannan alhaji husaini hima da ke dan kwanmu ne dan karkara ina ga zai san shi Allah kai ma baka sai ba alhaji husaini la hawla wala ka zama ka ce mun zama yan bariki gaba daya alhaji husaini mun zo duk gari gari ya cinye mana hausa ta mu gaba daya wa bata kyara sari to amma da kurkutu ai mun san kurkutu ai irin wannan abu kwaro da muke wasa yara suke wasa da wanda za ga yana shiga kasa yana dan dago ya shi haka to shi ma mutuwa bata bar shi ba shine abin da yake so ya faɗa mana bata kyala sari da kurkutu ba dukansu kwari ne guda biyu eh don haka kaga kenan in har haka ne jama'a to ba mu da wani dalili da zai sa ba za mu yi tattalin mutuwa ba domin wallahi in ta zo ba za a barka ba walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha ina fata an fahimta shine yake cewa a a qadra ayna shababa ya mutuna mun ga mutane suna ta mutuwa matasa yace fala yuntazaru bil hasadi ba a saurara wa girbi idza balagal minjalu idan magirbi ya iso alminjal ga yi can ya sauke a ƙasa cewa wani abu ne wanda ake ainihin wato alatun yadwiyatun tustakhdamu bi hasadi zar'i wani abu ne wanda ake amfani da shi wajen wato girbe abu idan ya nuna mu me muka sani anan ba mu girbi bane saboda haka mu girbi kawai sunan samu a gurin mu na fata wa ya masu lihiyatahu yana faɗin wannan maganar yana shafa gemunsa yana matasa nasiha yana gaya musu wannan magana ɗin ina fata an fahimta to na ga malam aminu ya nuna min lokaci yayi da haka sai ai hakuri mun shiga dai ainihin wato a wasiya ta shida idan muka zo sati mai zuwa sai mu ƙara sata mu shiga zuwa ta goma har zuwa ta ƙarshe dai abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuman harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah madaukakin sarki ya yafe mana ya gafarta mana na
menene hukuncin ya karanta Qur'ani tsarara tsirara to to wani da yake ya turo yake tambaya wai me hukuncin karanta Qur'ani tsirara ai malam idan kai aka kawo lakanta Qur'ani ai ba daidai bane karanta Qur'ani tsirara wanda zaka ga suna irin wannan sai dai matsafa matsafa da bokaye yawa matsafa da bokaye su suke wannan abun saboda haka ba daidai bane haramun ne ma wani ne ya gaya ma ka dinga yi zaka samu wata bukata to ka sani yana so ya loda ka aladin alayin bokaye ne yawa ka san da wannan saboda haka imamu maliku jama'a an ce idan zai karantar da mutane qur'ani ba hadisai ba yanayin yadda yake fitowa majalisi ma ana gane yau darasin qur'ani za a yi sai ya yi wanka ya shafa mai ya shafa turare ya sa malin malin ya sa rawani sannan ya fito majalisi ana ganin maliku da irin wannan yanayin sai a ce yau darasin tafsiri ne ko kuma darasin kira'at za a yi qur'ani za a yi dirasarsa to kaga magabata suna nuna qur'ani yana da muhimmanci wajen a karanta shi da ainihin wato kimantawa da mutuntawa amma a ce kai ko riga babu a jikinka ka zama munafikin Allah ai akwai matsala saboda haka gaskiya a nisanci wannan ɗabi'a ɗabi'a ce ta wulakanta qur'ani kuma mutum zai iya ma barin musulunci da irin wannan ɗabi'a saboda yanayi ne na bokaye da yanayi ne na matsubbata na fata an gane Allah madaukakin sarki ya shirye da mu ya datar da mu za mu dakata a nan saboda kurewar lokaci abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ya ba mu lada wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi da ni da ku Allah ya fi mana hadha huwa ma indana wal billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh